أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقدره وجل العظيم جماعة السلام عليكم Allah ya da wannan masallaci mai albarka inda ake gabatar tafsirin Al-Qur'ani mai girma da Sheikh Abdullah Sheikh wani mutum yake tafsiri sai dai Bashir Haruna ya ji da yake dambaki akan Allah subhanahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر مكية وهي اثنتان وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والكاتم لما سبق ناصر الهدي ولك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم wannan ita suratul fajr wanda take da an gabar da ita amma tana da ayi ko 30 ko 32 na farawa da bismillahir rahmanir rahim wal fajr wal layali ashr wal shafi wal watr wal layli idha yasr fi zalika qasamul ladzi yajid ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa ne da fajr ma'ana al fajr na kowane rana aka ce walayalin ashir da kuma kwanaki goma na zulhijja din nan wa shaf'i da kuma dukkan abubuwa wanda suke guda biyu abubuwa guda biyu biyu za ga sama da ƙasa sarari da ruwa shiriya da bata duk abubuwan da suke biyu wal witr da kuma abu wanda yake daya shine Allah tabaraka ta'ala shine guda daya ko kuma aka ce ranan arfa wanda shi ma rana ne guda daya wallahi iza yasir da kuma dare lokacin da ya tafi ko zai zo ko zai ko yana ba da baya mudbilan wa mudbiran lokacin da yake shigowa lokacin faduwar rana ko kuma lokacin da ya juya mana wa gari zai waye sai Allah ya rantsa da shi alfi zalika qasamul ladzi yajib shin a cikin wannan rantsuwa da aka yi ana akwai wanda zai zama yana da hankali zai wa'azanci da wannan abin da aka faɗa to jawabin rantsuwan da shine kafiran makar suka ce ba za mu su azaba ba ana wallahi za a musu wannan azabu aila tukazzabunna ya kuffara makkata hakika wannan azaban da aka ce in ba ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a muku gaskiya ne za a muku
ألم تر كيف فعل ربك بعاد
iram mazat إرم ذات العماد na'am alam tara ma'ana baka gani bane ko baka sani bane ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam ta alam ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi'ad yadda ubangijin kai aikata da adawa ai an ba da labari a cikin suratul haqa yadda aka yi da adawa da samuda fa amma samud fa'uliku bi daghiya wa amma adun fa'uliku bi rihin sarsarin ajiya sakkaraha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayamin husuma fatara qawma fiha sar'a ka'annahum ajazu naqlin kawiya har ma aka ce fahal tara lahum min baqiya zaka nuna wani kace yanzu sauran adawa ne ai babu su duk Allah ya halakar da su su ne ake kiran su arabul ba'ida su adawa da samudawa da wasu kabilu da ake kiran su dasmu da jadis ko judais waɗannan su ne arabul ba'ida ma'ana an kira su ba'ida ne wanda aka riga aka halakar da su alhalika babu da ba su da nasili ba su da zuriya a bayan ƙasa sai arabul ariba su kuma su ne mutanen yaman wanda su suna magana ne da larabci sai arabul musta'ariba kuma su ne mutanen makka da hijaz kenan makka da madina su ne daga annabi isma'il da jikokinsa su ne arabul musta'ariba damar larabawa kashi uku ko arabul ba'ida ko arabul ariba ko arabul musta'ariba to shine aka tambaye shi bai ga abin da ubangiji yayi da su ba su ne irama zatil imad mana iramu din nan ma'abota imad wanda suke da ginshikai wanda suke suna da gine-gine masu tsayi masu kuma yawa sannan su ɗin kansu suna da tsayi sosai zira'insu an ce ya kai wajen kamar 400 haka girmansu shi yasa da aka ce za musu azawa masu kace wai man ashaddu min naquwa wai wai kai su ƙarfi sun manta ba su kai kansu ba ba wanda yayi su a yafi su ƙarfi sai Allah ya ce a za su ga wanda ya fi su karfi da suka zo za aka kawo azabar sai suka rirriƙe hannun junansu wai iskan in ta zo ba za ta iya komai da su ba da ta zo kawai sai ta cire kayukansu kawai ina cire kai me ya rage kawai sai jiki ya faɗi Allah da ya yi kuka cewa yi kawai ƙarfi ɗan adam yana da ganganci to wannan su ne irama zatin imad na Allah ce التي لم يخلق مثلها في البلاد Na'am allati lam yukulak mithluha fil bilad sune wanda ba halitti misalin su ba a bayan ƙasa wajen karfin su da kuma irin ukubar su to shine iramun nan an yi maganganu da yawa akan cewa akwai wani gari ne wanda shi wannan shaddad ya gina an ce wa hasilu qissatu ha yadda abun ya faru shine annahu kana li'ad ibnani shi'ad din yana da yaya guda biyu ɗaya ana kiransa shaddad ɗaya kuma ana kiransa shadid to fa malika ba'dahu wa qahira wa qahira al-ibada wal bilad bayan shi baban nasu shi suka zama sun samu mulki wanda suka gina shi shaddadi shine wanda ya gina wannan gari to shine aka ce fa mata shadid wa kallasal mulka li shaddad sai ya zama shaddadi shine ya rage a fa malakad dunya wa danan lahu mulukuha to shi sai ya mallaki duniya sai wanda suke mulki a lokacin da suka zama sun miƙa masa wuya wa kana yuhibbu qira'atal kutub al-qadima ya kasance yana son karanta irin littattafai wanda suke da daddu to fa samiya bi zikri jannati wa sifatiha sai yaji an ce akwai aljanna an sifanta aljanna da irin yadda take to wada'atu nafsu ila bina'i mislaha utuwan ala Allah wa tajabbura sai yaso akan shi ma wai zai gina irin aljanna yadda ji an faɗa saboda shi shiginsa da kuma ma'ana tsaurin kansa to farawa wahab ibn munabba an abdullahi ibn kilaba an ce wahabu ya ruwaito daga abdullahi ibn kilaba cewa annahu karaja fi talabi ibn lahu sharada wata ran shi abdullahi ibn kilaba ya fita raƙuminsa ya bata yana nema sai je yana ta nema to yana ta yawo fa bainama huwa yasiru fi sahara aban yana tafiya cikin wani gari da ake kiransa aban a cikin yaman ne wajen abramaut a nan garin yake to yana shiga izo ka alama jinitin sai ga wani gari fi tilkal falawat alaiha hisnun sai ga a cikin jejin ga wani gari yana da gine-gine haka wa haulal hisni qusurun qasira akwai kuma gine-gine wanda yake kewaye da wannan gurin to falan ma jana minha zanna anna fiha ahadan yasalu an ibli da yayi kusa da garin sai dauka ko zai ga wani mutum wanda zai tambaye shi labarin raƙuminsa da yake nema to falam yara kharijan wala dakilan da ya shigo sai ga bai ga kowa ba bai ga mai shiga ba bai ga wani mai fita ba bai ga dai kowa a wajen ba fa nazala an dabbati zai sauka kan dabbarsa wa akala sai ya rataye ta ya daure ta fa salla sai fa ya rataye ta kubin sa da kalamin babin madina sai ya shiga ta kofan garin lam yara ahadun misla bai ga kowa ba dai a wajen a wada kalamin babin fa fa iza huwa bi babaini azimaini sai ga wasu manyan kofofi guda biyu وهما مرسعان بالياقوت الأحمر أن ششافا مسو ياقوتي جاء نا الحرير فلما رأى ذلك ليغا wannan da hashi sai dan timoci fa fata albaba sai bude kofan wanda kala sai shiga fa iza huwa bi madinatin lam yara ahadun misla sai ga wani gari wanda bai taba ganin irin sa fa iza fiha qusurun yaga gine-gine a ciki fi kulli qasrin minha ghurafun ko a wani ko wani gini yaga dakuna benaye ne a cikin gurin وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت sai ga sama da kowane gini gini ne wanda aka yi shi da zinari da azurfa da kuma duwar waɗima irin na yakuti da lu'lu'i aka yi su wa izan abwabu tilka qusur misra masari babil madina sai ya ga kofofin wannan gine-ginen kamar dai kofar garin ne yadda aka kofar garin haka sai yuqabilu ba'daha ba'dan suna fuskantar juna wa hiya mafrushatan kulluha bil lu'lu'i wa banadiqul miski wa za'faran sai ga an shimfida lu'lu'ai ne a wajen da abubuwa na almiski da za'faran falamma ayana zalika da yaga wannan walam yara ahadan bai ga kowa a wajen ba kuma to halahu zalika abun sai bashi dore ga gine-gine abubuwa abun mamaki na zinari da azurfa amma kuma bai ga kowa a wajen ba to sai ya tsorata summa nazara ila al-azikka sai dan hango wani kamar dan lungu hakan nan hanya matsatsiya shine azikka din to fa'izan fi tilkal azikka ashjarun musmira sai ga wasu bishiyoyi ne masu ya'ya da yawa a wannan dan lungu wata ta tilkal ashjar anharu yajri ma'uwa fi qanawatin min fidda sai ya ga a cikin wannan itatuwan sai ga wasu koramai da suke gu- ruwa yana ta gudana ma'ana na azurfa ma'ana magudanan ma na azurfa ne faƙalar rajulu fi nafsi sai ya faɗa a cikin kansa sai ce hazi aljanna yace wannan ko shine aljannan da ake faɗa din wa amala ma'ahu min lu'lu'iha wa min banadiqi miskiha wa za'faran sai ya dauki abubuwan da ya gani a wajen na almiski mana kaman fasassun abubuwa na almiski da za'faran waraja ila yaman sai ya dawo yaman wa azhara ma kana ma'ahu wa hadasa bi mara'a sai ya bayyana gari sai ya gaya mutane fa abun da ya gani to fa balaga zalika muawiya a lokacin muawiya ne yake mulki sai labari ya iso wajensa farsala ilaihi faqadima alaihi sai yace yazo da kansa ya gaya masa sai ya kira shi sai yazo fasalahu an zalika sai ya tambaye shi menene abin da ya gani faqasta alaihi ma ra'a sai ya bashi labarin duk abin da ya gani farsala muawiya ila kabil ahbar sai muawiya aika wa kabil ahbar tunda shi yana da ilimin littattafan da suka gabata yana cikin wanda suka shiga musulunci mutanen ahlul kitabi sai ya tambaye shi yace yazo falan matahu da yazo kala da wuce yace masa ya ba isa halfid duniya madinatun min zahabin wa fidda yace yanzu dama a duniya akwai garin da yake da irin wannan a ce ko aje a ga zinare da ai da azurfa da sauransu kala na yace masa kwarai akwai ai hiya iramu zatil imar shine inda ake ira iramu zatil imar din yace ai bana ha shaddad ibn ad wani da ake kiransa shaddad dan ad shine ya gina wannan gurin kala sai yace to fa hadisni hadisa ka bani labari ya abun yake fa kala sai yace masa ai lamma arada shaddadu bin ad amalaha lokacin da yayi nufin zai gina wannan gurin aqarra alaiha mi'ata qahraman ya tura irin wakilansa ne sune qahraman din irin wakilansa wakilan sarki haka waziransa su ya tura ma kulli qahraman alfun min al'awan kowani wakilin guda daya ka da mutum dubu wanda za su taimake shi in wannan aiki wa kataba ila mulukil ardi sai rubuta dukkan masu mulki a bayan kasa cewa an yi mituhun bi mafi biladihim min aljawhar yace to kowa kon mai mulki ya kawo masa lulu'ai da yake da shi to fa kharajatul qaharima yasiruna fil ardi liyajidu ardan muwafiqa shikenan sai mutanen suka fita suna ta neman ina ne inda ya dace za a yi wannan gini to shine fa waqafu ala sahara naqiya min at-tilal suka je cikin je suka samu wani guri wanda yake da yashi guri kuma wanda yake bashi da wani kwari guri dai mana madaidaici suka ce masa anan ne ya kamata a yi wannan gida fai zafi ha uyunu ma wa murut ga kuma gurin akwai ruwa suka ce masa anan ya kamata faƙalu hazi al'ardu lati amara al-malik annabni fiha suka ce to irin nan ne sarki yake so a masa wannan gini wanda za a gina masa kaman aljanna din ke to fa wada'u asasaha min al-jizq al-yamani sai suka aje asas din daga ainihin kututture irin nan yamani suka fara ginin da shi wa qamu fi bina'iha 300 sana suka tsaya aka ce har wajen shekara 300 ana wani wa kana umru shaddadin shi shekarun shaddadin ya kai shekara 900 ne to falan ma a tahu bayan sun gama suka zo suka gaya masa sun gina wa karfarahu minha sun gama kala sai yace to in daliku fadalu kisan yani suwaran wadalu hawlahu alf qasr wa inda kulli qasrin alf alam yace to yanzu aje bayan an gama din aje a sake kewaye gurin da gine-gine mana a kewaye gurin a sa gini na kewayewan kamar dubu sannan a nemi tutoci kamar dubu su ma a sa da ya kuna fi kulle ƙasirin wazirin min wuzara'i sai zama na kowane gini da aka yi zai ajiye wani waziri cikin waziransa to fafa aluhe suka yi haka ne to a marar malik wuzara'ahu wa hum alfa waziri sai ya umurci waziran nasa an ce su ma sun kai dubu akan an yi ta hayya ulin naglace ila irami zatin imam mana yanzu su fara shiri ba za a kaura a koma wancan gudu mana wannan aljanna da aka gina za a kaura a koma can to wa kana al-malik wa aluhu fi jihazihim ashra sinin sai zama na shi sarki da iyalansa kawai shekara goma suka yi suna ta shiri kawai yadda za yadda za a je a shiga wannan aljanna ai ba aljanna duniya ba za a samu su shiga ba to shine sun masara sun masaru ilayhi suka tafi to bayan an gama shiri an tafi falamma kanu minal madinati ala masirati yawmin wa lailati saura musu kwana ɗaya kawai su isa gurin to shine ba asallahu alaihi wa ala man kana ma husay hatan minas sama ba alakadu jami'a sai Allah ya turo wata tsawa ya zo ta halakar da su wala yaka minu adun ba ɗaya da ya rage a cikin su sun makala kabu sai kabu ya ce wa shi muawiya yace kuma wannan garin da aka faɗa وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك akwai wani mutum cikin musulmai zai zai zai shiga wannan gari mana Allah ya koyi abun da ya sai wanda Allah kawai nuna amma su dai an halakar da zo samu sun shiga ba amma kabul abari ya gaya mu ya ce amma wani mutum cikin musulmai zai shiga kuma a wannan lokacin ma yake mutumin ma kuma yana nan a wannan lokacin to shine sai ya ce masa mutumin kuma ahmar ne ashkar kasir alhaji halin ya dinga sifanta shi yana sifanta shi kuma yana nan a zaune a wajen wa ala unuku kal yabruzu fi dalabin fi dalabi iblil lahu yace zai tafi ne yana neman raƙuminsa yace sun mai tafata kawai da ya dan juya fa afsar abdullahi bin bilal sai ga ai gashi nan ma abdullahi bin bilal fa kala sai ce haza wallahi la wannan ne ma mutumin isan daman har ya ja ba da labari ya zo to wannan shine garin wasu malamai suka ce tabbatacce ne shi ya shirya garin ya gina shi da niyan wai yadda ya ji duk aljanna take haka yi to amma sai Allah ya haramta masa shiga to amma ubangiji yana nuna wanda ya ga dama to shi wannan ibnu kilaba din ma na har ya je ya ga gurin to wasu kuma sun ce wai kissar dai kawai ana faɗa ne abun bai tabbata ba amma wasu malamai sun ce lalle ya tabbata akwai sai wanda Allah ya ga dama zai nuna wa gurin na irama za ta dima
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد na'am wa samudal lazina zabu sakhar bil wad sannan da samudawa su ma wanda suke fasa duwar wadi haka suke fasa duwar wadi suke zama a wajen bil wad ma'ana a wani kori wanda yake na alƙaryar da suke din ma'ana su ma dai anan ne yankin wajen urdun da oman aka ce anan ne suka zauna su samudawa su kuma adawa a yaman ne nan wajen hadramaut anan ne suka rayu na'am وفرعون ذي الأوتاد wa fir'auna zil autad da kuma fir'auna ma ma abocin turaku wanda yake da turaku guda hudu idan yana so ya wahalar da mutum sai ya zo a daure shi a sa hannunsa daban hannu wannan hannu daban wannan daban wannan kafa daban wannan kafa daban a daddaure a yi ta azabta shi na'am الذين طغوا في البلاد
allazina dagaw fil bilad ma'ana waɗannan ana ba shi labari ne su ne da suka yi dagawa a bayan ƙasa adawan nan da samudawa da fir'auna su ne suka mallaki duniya suka zama sun mallaki mutane suka yi ta wahalar da su ma'ana suka zama masu dagawa a bayan ƙasa suka ringa cutar da mutane allazina dagaw fil bilad
وفرع فأكثروا فيها الفساد fa na فصب عليهم ربك سوط عذاب na'am fa aksaru fiha alfasada fasabba alaihim rabbuka sawta azab to suka yawaita barna a bayan kasa kisa da waninsa kuma sai ubangiji ya zubo musu da azaba wani nau'i na azaba aka halakar da su su dai adawa da iska samudawa kuma da tsawa sannan su fir'auna kuma a cikin ruwa aka halakar da shi wannan ana ba wa annabi sallama labari to sai aka halakar da fir'auna sai aka mallaka wa wanda suke banu isra'ila su kuma bayan ƙasa a gaya za su yi shi yasa ma lokacin da aka bada labarin aka ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala alaha shi'an yastatifu da'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yas'a insan innahu kana min al mufsidin aka ce yana kashe mutane ya kashe wannan ya kashe wannan ya kasance cikin masu barna wai an gaya masa ne an bashi labari cewa a cikin banu isra'il dan su shi jama'arsa su ne kibdawa kabilarsa kibdawa ne banu isra'il kuma su ne kabilar annabi musa to sai aka gaya masa aka ce a cikin wannan kabilar da yake wahalar wannan wata rana za a haifi wani abin haihuwa a ciki a dalilinsa ne kuma mulkinsa zai ci to shine ya ce wai bari ya hana zuwan wannan din wanda za a haifa shi yasa aka ringa kashe mutane kullum aka aka je an aiwo sai a yi ta kashe in dai namiji ne sai a kashe wai saboda kar a haifi annabi musa to da yake shi Allah kuma in yi nufin yin abu ba mu iya hana shi shi yasa ma da aka haifi annabi musa ma aka kawo shi har gidansa gashi nan har a gidansa har a gabansa kuma ya gagara kashe shi har yana cewa wai zaruni abdul musa ko wai a bar shi zai kashe annabi musa ba wanda ya rike shi kuma amma yana ta cewa a bar shi kuma ba wanda ya rike shi amma bai iya kashe shi saboda Allah ya yi ga daman cewa annabi musa zai zo kuma har ya tashi ma a gidansa ma kuma ya zo ya tafiyar da mulkin nasa kuma haka din aka yi sai Allah ya ce wa nuridu annamunna ala alladhina su'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin Allah ya ce yana so ne ya kwato ‘yancin wanda ake wahalar da su ake danne su ya ba su mulki ya ga su kuma ya za su wannan shi ne aka ba annabi salama labarin su na inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka labil mirsad hakika ubangijinka yana nan a madakata ay yarsudu a'malal ibadi fala yafutuhu min shay'un yujazim alaiha mana duk abin da ake yi yana nan yana kallo yana gani kuma ya sa mala'iku suna rubutawa kuma zai saka wa kowa akan abin da yake فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه نعم.
فيقول ربي أكرمن نعم فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان sai ka ga amma shi dan adam kafiri idan mabtalahu rabbu idan ubangijin sai ya jarrabe shi fa akrama ya girmama shi ya bashi dukiya ko ya bashi mulki ko ne abu dai wanda ake so na na jin daɗi a duniya wani amahu ya ni'imta shi fa yaqulu sai ya ce rabbi ya akramani sai ya ce ubangiji na ya girmama ni." na'am
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه نعم فيقول ربي أهانن na'am wa amma idza mabtalahu amma idan ubangiji kuma ya jarrabe shi ai fa fa fa qaddara ko fa qaddara mana ya kuntata masa arzikin sa fa qaddara alaihi rizqahu ya kuntata masa arzikin nasa fa yaqulu sai ya ce rabbi ahana ko ubangiji na ya wulakanta ni sai ya faɗi haka sai aka ce a na kalla كلا بل لا تكرمون اليتيم aka ce kalla mana ai tsawa ce ai laisal ikramu bil gina ba wai in an ba da dukiya an girma mutum bane wal ihanatu bil faqri ko kuma an ba mutum an hana shi dukiya an wulakanta shi bane a'a wa inna ma huwa bid'ati wal masiya shi dai abun yana cikin harkan biyayya ne da sako wa kufaru makka ya la yantabiduna bizalik amma kafirin makka ba sa fadaka da haka saboda haka shi ubangiji yakan jarrabe mutum ne ko ya bashi arzikin ko ya hana shi wanda ya bawa ya jarrabe shi ya ga ya zai zai gode masa ko zai kafirce masa wanda ya hana shi kuma ya ga wai zai haƙuri ne ko zai ta magana ce a shi an mar kaza an mar kaza duka babu maganan girmamawa ko wulaƙantawa a ciki shine anan sai aka ƙara mana bayani aka ce ai mana yadda abun yake آه، إن قلت مقتدى المقابلة أن يقول فأهانه وقدر عليه رزقه yace idan mutum ubangiji ya kuntata masa bai bashi arziki ba koko yace an wulakanta shi ko in ya bashi yace an girma shi yace ba haka bane ai ujiba bi annal basta ikramu min Allah li abdi mana cewa yalwata arzikin girmamawa ne daga Allah ga bawansa walaysa didduhu ihana to in ya hana shin kuma ba wai ya wulakanta shi bane bal ah, tarkul lil karamati mana bai bashi wannan girman na wannan dukiyar ko mulkin ba amma ba wulakanta shi ba misali yace fa idza an hadalaka insanun hadiyatan faqad akramaka biha wa idza lam yahdi ilayka falam yasul minhu ikramun wala ihanatu yace misali idan wani mutum ya baka kyauta to ya girmama ka da wannan kyautar amma bai nuna cewa in bai baka ba kuma a a ce bai girmama ka ba ko ya wulakanta ka yace ba haka bane wa aidan fi isharatun ila anna taktirir rizqi la yalzimu minhu an yakuna dalilan ila ala ihanati yace kuma har yanzu ishara ne akan cewa idan mutum Allah ya kuntata arzikin sa mana bai bashi arziki ba to baya nufin wannan ko dalili ne akan ya wulakanta shi yace a bal qad yakunu dalilan ala al mahabbati wat taqi zai iya yiwuwa ma wannan din soyayya ne da girmamawa ya masa shi yasa shi ya bar shi bai bashi din ba saboda abin da yazo ai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ashaddukum bala'an wanda suka fi ku bala'i su ne al'ambiya annabawa sun mal'auliya sannan sai waliye sun mal'amsal fal'amsal sannan sai kowa daidai gwargwadonsa sau da haka mana ai annabawa ai Allah yana so su yana girma su amma sai ga wani lokaci duka da cikinsu ya haɗa su da bala'o'i har ma aka ce wanda suka fi samu mana shiga bala'i su ne annabawa sai waliyai sai kuma kowa gwargwadon imaninsu to fa qaulul amr cewa bawa da yake rabbi a hanani ubangiji ya wulakanta shi min kusuri wa gaflati wannan saboda takaitawarsa ne da rafkanarsa yasa ya faɗi haka wa illa in ba haka ba fal madlubu minhu an yardiya wa yaslima abinda ake nema wajen sa shine ya yarda da abinda duk Allah ya bashi kuma ya sallama wa Allah ya mika masa shine abinda ake nema ba wai in an ba mutum arziki shine an girmama shi ba ko in an hana shi kuma an mulakanta shi ba duk ba haka bane ma'ana shiriya ita ce komai dan mutum ya same ta to ya samu komai sannan an bashi arziki kuma an jarabe shi ne a ga zai gode ko ba zai gode ba in ba bashi ba kuma a ga zai haƙuri ko ba zai haƙuri ba amma dai babban shine shiriya idan ya samu shiriya to ya samu komai na
ولا تحضون على طعام المسكين na ma'ana kalla din nan da aka ce ai balla yukrimuna litim ba sa girmama ainihin marayu ba sa kyautata musu ba sa ba su haƙƙinsu musamman a lokacin jahiliya nabi sallallahu alaihi ya samu su larabawa yawanci idan aka mutu aka bar su to babba daga cikin su kawai sai ya danne dukiyar sauran ana wannan marayu sauran hannun nasa ba zai ba su ba haka nan mata su ma ba a ba su gado sai a rike abinda suke yi kenan wala yahudduna ala da'amil miskin sannan ba sa kwadaitarwa wajen ciyar da miskinai
وتأكلون التراث أكلا لما na wata kuluna turasa aklan lamma sannan kuna cin dukiyar marayu aklan lamman mana ci wanda yake mai tsanani mana suna danne dukiyar ɗan uwansu mata ko kuma yara ƙanana sai su haɗa a cikin nasu sai sai zama nasu kawai ba sa ba su na وتحبون المال حبا جما wato hibbuna almala hubban jamman sannan kuna son dukiya so wanda yake mai yawa ana fala yin fiƙuna hu ba sa ciyarwa sai su ta tarawa da abin da aka ce su bayar ko na zakka ko na abu ba sa bayarwa na كلا إذا دكت الأرض دكا دكا kalla ma'ana raddun lahum an zalika tsawa ne aka musu me yasa suke yin haka idza dukkatil ardu dakkan dakkan to idan lokacin da kasa za a rawrawar da ita sai ta zama ta an kwankutsa ta ma'ana ranar tashin alkiyama kenan sai ta zama an ta dawo flat babu gini babu dutse babu komai na'am
وجاء ربك والملك صفا صفا waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to waja'a amru rabbika sai lamarin ubangijin ka al'amarin sa yazo ana ba za a ce ubangiji yazo ba saboda shi ko ina ma yana nan ba inda baya tabaraka wa ta'ala wal malaku da malaiku saffan saffan sai su sahu sahu
وجيء يومئذ بجهنم
waji a yau izin bi jahannam a wannan ranar za a zo da jahannama mala'iku za su ringa janta suna jawuwa ana janta tana so kawai ta je ta kama jama'a na'am يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى yawma izin ya tazakkaru linsanu wa anna lahu zikra a wannan ranar dukkan dan adam musamman aka ce alkafir kafiri zai tuna cewa wa anna lahu zikra me yasa bai karbi wannan wa'azi ba wa'azin nan da aka masa da ya karba ai da ya amfane shi da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata qur'ani na'am يقول يا ليتني قدمت لحياتي yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati sai ringa cewa ya inna litambihi ne ina ma da ban gabatar da rayuwa da ma dai na gabatar da alkhairi da imani a cikin rayuwata wai da ma ya karbi wannan sako daga annabi sallallahu alaihi wasallama ai da ya fi masa na'am فيومئذ لا يعذب عذابه أحد fayoma izin la yu'azzibu azabahu ahad a wannan ranar ba wanda yake yin azaba irin azabar Allah mana babu ahadun yu'azzibu azabahu babu wani ɗaya da yake azaba irin azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala ولا يوثق وثاقه أحد
na'am wala yusiku wasaqahu ahad sannan babu wanda yake dauri ma irin nasa tabaraka wa ta'ala na'am يا أيتها النفس المطمئنة
na'am ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية to sai a kira rai wacce take mai mai aminci wanda ta rayu a cikin imani ta yi aiki mai kyau sai a ce ya ayyatuhan nafsu ya ke wannan rai almutma'inna ne tsatsiya wanda take cikin amana irji'i ki koma ila rabbiki zuwa ga ubangiji ay yuqalu laha zalika inda almauti lokacin mutuwa za a gaya mata haka mana ki koma zuwa ga al'amarinsa da nufinsa radiyatan alhalin kina yarjejjiya mardiya kuma wacce aka yarda da ita mana haka za a gaya wa rai wanda ta mutu tana cikin aiki mai kyau shine aka ce si za ta waffal abdul mu'min dan ba wanda yake mumini ya yi wafati ya rasu arsalallahu azza wa jalla ilaihi malakai Allah tabaraka wa ta'ala zai turo masa malaiku guda biyu wa arsala ilaihi bitubatin min aljanna za a kawo masa da tsaraba daga aljanna fa qala sai ya ce akhriji ayyatuha an-nafsul mutma'inna ukhriji ila rawhin wa rayhan sai ya ce ki fita yaki wannan rai wanda take nitsattsiya ki fita zuwa ga aljanna zuwa ga kamshin nan na aljanna wa rabbuki ardin an kirajin ubangijinku kuma yana mai yarda da ke mana kina cikin yardan ubangiji to fatawlu sai ta fita ka adiya birihi miskin wajadahu adun fi anfi kaman dai irin kamshin nan na almiski wanda zaka ji haka ran zai ta fita tana cikin kamshi wal malaikatu ala arja'is sama yaquluna malaiku asasanin sama suna ta cewa kar ja'a min al ardi rawhun tayyiba wa nasimatun tayyiba sai su dinga cewa lalle fa yau wani rai wani rai wanda yake mai kanshi ya zo wani halitta wanda yake mai kyau ya zo mana da yake cikin kamshi wanda yake cikin karɓaɓɓen mana wanda aikinsa yake karɓaɓɓe a wajen Allah to fala ta muru bi babin illa futiha laha ba wani kofa na sama da za ta zo sai a buɗe mata yake duka sama ɗin ƙofofi ne wala bi malakin illa salla alaiha kowane mala'ika kuma in ya da ita sai ya ringa mata addu'a ita wannan rai hatta yutabi ar-rahman har aka wata wajen Allah jalla jalaluhu fada zai lahu sai ta masa sujada sun mai ƙwaru li mika'il sai ya gaya mika'il isa bi hazihi nafs ka tafi da wannan rai din fa alhama a anfusil mu'minin ka sa ta tare da rayukan mu'minai sun mai umaru sai a masa umarni fa wasau alaihi qabrahu sabuna zira'an ardu sai ayi umarni sannan sai a buɗa masa kabarinsa ya zama faɗinsa kamar zira'i saba'in wa sabuna zira'an ɗulu haka tsayinsa ma saba'in faɗinsa ma zira'i saba'in وينبذ فيه الروح والريحان سي أواقع معنى قمشي أتكون ونن قبر الناشي وإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره إذن yana da wani abu na Qur'ani to shikenan sai zama shine hasken sa wa illam yakun wa illam yakun ja'ala lahu nurun misla nuri shams fi qabri in kuma bai da wani abu na Qur'ani to sai a sa masa haske a cikin kabarin sa sai zama kaman hasken rana wa ya kuni mislahu mislul arus sai ya zama kamar da yadda ango yake ya namu zai ta bacci fala izo illa a habba alihi ilayhi ba wanda zai farkar da shi sai wanda ya fi so a cikin iyalansa to wannan shine abun da idan mumini ne ke
سورة البلد مكية وهي عشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد
sai a ce farko ne bi ibadi warkuli jannati ki shiga cikin bayina salihin salihai warkuli jannati ki shiga kuma aljannata tare da su wannan ita ce suratul baladi ita kuma wanda aka yi magana makka cikin ta ana shine garin makka tana da ayoyi 20 a saukar da ita a makka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal balad ma'ana ladin harfu silatin ne uksimu ina rantsuwa bi hazal balad da wannan gari na makka wa anta
wa anta hillum bi hadal balad now wa anta hillum bi hazal balad to daman makka gari ne wanda yake ba halatta wa kowa ya kisa a garin ba amma sai aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi an halatta masa shi sa ranar fatu makka yasa wannan ibnu qadal din nan wanda ya yi ta yi wa musulunci abubuwa marasa kyau da annabi sallama annabi ya ce duk da ganshi ko an ganshi ya kama jikin ɗakin kaba jikin labulan ɗakin a kashe shi to hakan kuma aka yi aka kashe shi to shi an bashi dama ya haka kenan shine wa anta hillun bi hazal balad kuma shi yana da dama kowa dole ne in zai shiga makka sai ya dau harami amma manzo Allah shi an bashi dama zai iya shiga ko bai dau harami ba duka wannan saboda girman sa da darajojin sa wa anta hillun bi hazal balad mana kai kana da dama kai wannan a wannan gari ووالد وما ولد sannan ubangiji ya rantse da walidin wa ma walad aka ce annabi adam ake nufi shine walidin wa ma walad da kuma abin da ya haifa na zuriyarsa aka ce salihai wani kauli aka ce ana nufin walid annabi ibrahim da zuriyarsa
لقد خلقنا الإنسان في كبد
laqad kalagna linsana fi kabr ubangiji tabaraka ta'ala ce hakika mun halicci dan adam a cikin kabar mana a cikin nasab a cikin tsanani wa shiddatin da tsanani dai yuka bidu masa'ibar duniya wa shadayi bil akira za ga yana ta gogayya da abubuwa na musibu a nan duniya na tsanance-tsanance na lahira mana dai shi ɗan adam gaba ɗaya tun da aka halice shi kullum cikin kabar yake daga kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza shine aka ce wa zalika li annahu awwalu ma yukabiru an asurati aka ce na farko dai lokacin da ɗan adam ya faɗo a nan duniya abinda zai fara haɗuwa da shi shine tun daga yankan cibiyansa daga nan zai fara haɗuwa da wahala sun ma iza kami da kama da mushir da alai sannan sai a zo a ɗaɗɗaure shi kaga an sa shi a cikin nan a sa shi a cikin nan idai cikin tsanani yukabi da diƙa zai ta haɗuwa da kunci wata ab da kuma wahala sun ma yukabi da ibtida sannan sai ya zo ya haɗu da wahalan shayarwa a zo a yi ta shayar da shi walau fatahu lada'a da kuma abin zai wuce ba a shayar da shi ba to sai zama kuma ya ce zarta ya shiga cikin tsananin da ya fi wannan ce amma wannan ɗin ma dai wahala ne shin mai kabidu nafta asinani sannan sai ya haɗu da wahalan fitowan haƙori in haƙori zai fito nan ma kaga yana ta rashin lafiya yi ta zazzabi duk dai wannan wahala ne wa tariku lisani da kuma yadda harshensa kafin fara magana nan ma ya ta haɗuwa da wahala sun mai kabidu fiɗama sannan sai ya zo ya haɗu da kuma ma'ana yaye shi da za a yi daga sharon a zo a yaye shi allazi huwa ashaddu min al-litam wa ana cewa tsananin sa yafi mari ma'ana zafin yaye yayewa yafi amare ka zafi ma'ana yana da zafi sun mai kabidul kitan sannan zai haɗu da wahalan kuma kaciya a zo a masa kaciya wal auja wal ahzan ya zo ya ringa haɗuwa da bakin ciki dai daga wannan sai wannan sai wannan sun mai kabidul muallim wa saulatu sannan ya ɗan girma sai a kai shi makaranta sai ya haɗu da wahalan malami da bulalan malami ma'ana wai bulalan malami wal mu'addin ko siyasatu da kuma bayan nan a sake kai shi makaranta ta gaba nan ma zai da irin wahala da zai haɗu da shi a wajen wannan malamin da zai koyar da shi ladabi wal ustazu wa aibatu da kuma malami na gaba shi ma da kwarjininsa ya zama in an kai shi ma sai tsoron malami yana ta ganin kwarjininsa yana ta ganin tsoronsa wani lokaci saboda tsoron ne ma sai ya ji baya sun zuwa makaranta to haka zai ta haɗuwa da wani sun mai kabidu shugular taswit wata ajiyar wata sannan in ya girma ya zai haɗu da wahalan ya zai yi aure wahalan aure ɗawainiyoyin da zai yi kafin ya samu ya yi su su ma duk wahalan sun mai kabidu shugular aulad sannan in ya girma har ya fara ‘ya'ya na ma sai fara haɗuwa da wahalhalun ‘ya'ya kuma ‘ya'yansa ya zai yi da kazaɗinsu kazaɗinsu kazaɗinsu warfidan ko kuma wanda suke masa aiki wanda yake tare da su wal ajnad sun mai kamilu shiglar duru wa bina al kusur sannan sai ya zo ya haɗu da wahalan yin gida da gina yadda zai yi gidan da zai shiga nan ma dai wahala ne ya haɗa nan ya haɗa nan yadda zai yi gini sun malkibir sannan sai ya zo in ya girma can kuma ya tsufa wal haram ga tsufa nan ma wa dufin rakba wal kadam sai ya zama na in zai tashi da kyar gwiwansa ne a tafin kafarsa duka da yana cikin wahala zai haɗu da wannan wa masayibun yaksiru ta'abaduha yace da musibu dai ga sanan dai wanda ba za ma a iya irga irga su ba wa nawaibun yadul iraduha da kuma wasu musibu su ma wanda fito da su ma ba zai yi yace daga cikin su dai akwai min suda'ir ras wataran kaga ya haɗu da a a ciwon kai ne waj'ul adras ne a ciwon hakori ne a dasori ne wa ramadul ain ciwon ido ne wa gammudaini da zafin bashi ne kaga ana bin sa bashi abun yayi ta damun sai kaga da zai zai biya wai kabidu mihanan fil mali wan nafs ya ringa haduwa dai da musibu cin abun da ya shafi dukiya in yana da dukiya yau hasara yau kaza yau kaza da kuma abubuwa dai da za su ringa damun sa misalu darbi wal habs ko ma ya hadu da matsala ko wasu su dake shi ko ma a tsare shi ko wani abu dai makamancin wannan wala yamji alaihi yawmun dai illa wa yasi fihi shiddatu wa yukabidu mashakkatan yace ba ranar da dai dan adam zai waye gari kullun dai sai haɗu da wani abu dai wani damuwa na kaza damuwa na kaza damuwa na kaza kullun aka ake ciki a cikin rayuwa yace kuma daga ƙarshe ƙarshe dai sun malmautu ba da zalika kullun ƙarshe kuma yazo ma rasuwa yazo ya mutu yace bayan ya mutu ma fa bai gama ba sun masu alul malakaini malaiku zo su masa shi yasa aka ce sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa tambayan nan yace yace akwai tambaya ce lalle akwai tambaya to da aka sashi a kabari kuwa aka ce sai mala'ikun nan suka zo masa guda biyu suna zuwa sai ya ce a kubara kubara al'umma annabi su huta bane har ma aka ce ko yaman gari daya ne sayyidina ali yace yace ga sayyidina umar kenan yana hukunci a yadda yake a duniya haka a can din ma yake saboda shi ya ganshi a kabari yana wannan abinci sayyidina umar kenan to haka wai mutum bayan ya mutum kuma ga mala'iku su ma zo su maka tambaya ga diktatul qabri wa zulmati wai ga matsin kabari ga zuhunsa bayan nan kuma yace sun malba sannan a zo a tada kai filin alkiyama wal adu ala Allah abujiro da kai zuwa wajen Allah yace ila an yastaqi rabil qara har dai yazo karshe dai dayan gida biyu ne imma fi janna wa imma fi nar to Allah ba mu aljanna Allah kiyaye ta to wannan wai shine rayuwa fake shine kabar din tun daga aiwa mutum tun yana ciki gwara ma yana ciki yana karban abu a wajen a fadar Allah amma yana zuwa da an haife shi kenan ya zo inda zai sha wahala shi yasa aka ce da an haife sai ya ta kuka ya ta kuka wani kauli aka ce saboda shafan da shedan yake masa an ce duk wanda aka haifa shedan sai ya shafe shi shine sai ga yana ta wannan kara din kuma yadda hadisi ya faɗa sai dai sai da Maryam kawai da ɗanta wai su ne shedan bai shafe su to kaga wannan duka dai haka rayuwa take wanda yake rayuwa san irin wannan wahalhalu Allah dai ya ba mu nasara Allah ya sa mu rayuwa mai kyau mu mutu mai kyau mu tashi mai kyau a ba mu aljanna albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am shine kabar
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد na'am ayasibu Allah ya gdira alaihi ahad to yanzu shi yana nufin ba wanda yake da iko akan sa wai wannan wani ne abul ashaddi wani mai karfi ne yana alfari da cewa yana da karfi an ce saboda ƙarfinsa don ya aje fata haka aka shimfiɗa ta ya zo ya tsaya a kai mutane katti wajen arba'in za su yi ta ja amma ba za su iya ture shi saboda ƙarfinsa to shi ne yake cewa ya kashe kuɗaɗe da yawa akan adawarsa da annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin kamar wai ba za a iya masa komai ba shine Allah ya ce Allah da ya halice shi zai iya masa na'am يقول أهلكت مالا لبدا yaqulu ahlaktu malan lubada yana cewa wai na kashe kuɗi mai yawa ai kasiran ba da alaba shine lubadan din mana dauri dauri wannan kan wannan ya kashe akan fadansa da annabi da gabansa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na أيحسب أن لم يروا أحد ayasibu allam yarahu ahad yanzu shi yana tunanin ba a ganin sa ne ba mai ganin sa ai ubangiji tabaraka ta'ala yana ganin sa duk abin da yake yi kuma zai saka akan abin da ya aikata ayyukansa marasa kyau da yi na ألم نجعل له عينين alam na ja'allahu ainai shin ba mu sanya wa shi dan adam ido guda biyu bane mana ya zama yana gani da su idan babu su ai ba zai zama yana gani ba duk wannan ni'ima ce Allah ya mishi na ولسانا وشفتين wa lisanan wa shafatai sannan aka sa masa harshe aka sa masa labba guda biyu duk wannan da yake wuta ne Allah ya mishi ga harshe da zai yi magana ga labba wanda suke kiyaye masa harshen nasa da bakin nashi na'am وهديناهم النجدين sannan wahadaina hun najdaini sai muka nuna masa hanyoyi guda biyu ma'ana bayyana lahu dariqal khair wa shar muka nuna masa ga hanya ta alkhairi ga kuma ta shari ta alkhairi ita ce ta bin annabawa da bin waliyai da malamai din nan ta shari kuma na saba musu ma'ana kowane dan adam Allah ya nuna masa ga hanya mai kyau ita ya kamata ya bi ya gaskata annabawansa da manzanninsa ya gaskata waliyansa to in ko ya karyata su to ya bi ɗaya hanyar kenan saboda haka mu bi hanya mai kyau ka gaskata annabawan Allah da waliyan Allah
فلقتحم العقبة
falaktaham al'aqaba mana fa'alla iktaham al'aqaba me yasa ba zai kutsa ya shiga ya aiki mai kyau ba mana in an ce aqaba kamar dai hanya wanda take mai wahala akan dutse kai tawa da ir to me yasa ba zai yi kokari ya bi hanya mana ta mai kyau din ba sai ya zama yana bin hanya mara kyau na'am وما أدراك ما العقبة wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai menene aqaba din ai allati yaktahimuha ta'zimul lishaniya an faɗi wannan ne saboda girmama lamarinta to sufyan ibn uyayna ya ce yawanci dai inda kaga a qur'ani an ce wa ma adraka to wai ubangiji ya riga ya sanar da manzo Allah kenan amma yace wa ma yudrika shine abin da bai sanar da shi ba zai sanar da shi a gaba ne amma yace wa ma adraka to ya riga ya sanar da shi wannan abu na'am فك رقبة na fakku raqaba abinda ake so yayi din kenan fakku raqaba mana ya yanta wuya mana ya yanta bawa mana me yasa ba zai haka ba ai shine abin da ya kamata yayi da dukiyar tasa dan yana so ya samu alkhairi a lahira na'am أو إطعام في يوم ذي مسغبة au id'amun fi yawmin zi masgaba ko kuma me yasa ba zai ciyar ba a cikin yini musamman ma zi masgabatin wanda ake cikin yinwa ma'ana lokacin da ake cikin yinwa me yasa ba zai ciyar ba ma'ana ciyarwa a irin wani lokacin ya fi ma lada a kan lokacin da ba wannan baki me yasa ba zai yi haka ba na yatiman za maqraba yatiman za makaraba me yasa ba zai ciyar da ma- yatimi ba mana maraya wanda yake makusancinsa marayun ma kala kala ne mana akwai wanda yake kusa da shi ya fara da shi sannan ya gama da shi ya je kuma na gaba me yasa ba zai yi haka ba na aw miskinan za matraba aw miskinan za matraba ko kuma ya bawa miskini wanda yake matraba ai lasaka allazi lasaka biturab wanda za ka ganshi ko yaushe ma wai a ƙasa yake ko shimbiɗa ma bayi da shi yana zaune a ƙasa duk inda ka ganshi me yasa ba zai bawa irin wannan ba ai ya kamata ya ciyar da shi ya ba ya bashi shine abin da zai samu sakamako mai kyau a lahira na ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
na summa kana min allazina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maimana sannan sai ya kasance daga cikin wanda suka yi imani suka yi wasiya da hakuri suka yi wasiya kuma da ainihin jin kan al'umma mana suna ba wa junan su hakuri akan ibadoji da suke yi da kuma hakuri akan kar su yi sabo sannan suna ba wa junan su shawara akan su tausasawa miskinan nan da wannan marayu ulaika to waɗannan wanda aka sifanta su da irin waɗannan sifofin ashabul maimana su ne wanda suke ma'abota dama masu shiga aljanna Allah ya samu a cikin su na'am والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة
wallazina kafaru bi ayatina sani waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu kuma kuma ashabul mash'ama su kuma sune ma abota hagu waɗancan ma abota dama yan aljanna wannan kuma abota hagu yan wuta alaihim narun musada sannan suna da wuta wadda take musada ai matbaka wanda ake rufe ta in an shigar da su ma sai a rufe ta ma ba a buɗe ake barin ta ba lakiya na'am سورة الشمس مكية وهي خمس عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
wannan ita ce suratu shamsi suran da aka yi rantsuwa da rana an saukar da ita a makka tana da ayoyi goma sha biyar ubangiji yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa shamsi wa duhaha Allah ya rantse da rana musamman lokacin da ta yi haske wa duhaha wa dau'uha da hasken ta nan ma'ana ya rantse da ranan da kuma hasken ta
والقمر إذا تلاها wal qamari idza talaha ya rantse da wata lokacin da ita ma ta bi wannan rana din ma'ana bayan rana ta bayan rana ta fadi sai wata shi kuma sai ya fito sai ya biyo ta to duk ya rantse da su Na.
والنهار إذا جلاها wan nahari idza jallaha da kuma yini lokacin da yake daugowa ma'ana in gari ya waye lokacin walaha gari ya haske din nan ubangiji ya rantse da shi na'am والليل إذا يغشاها wallaili iza yarshaha ya kuma rantse da dare lokacin da yake rufe ko ina da ko ina da duhunsa
والسماء وما بناها wasama'i wa ma banaha ya kuma rantse da sama wa ma banaha da abin da ya gina ta da shi mana dai ya rantse da shi والأرض وما طحاها wal ardi wa ma dahaha ya rantse da ƙasa da kuma abin da ya shimfida ta da shi mana rantse da ita da kuma shimfida ta da yayi na'am ونفس وما سواها wa nafsin wa ma sawaha ya rantse da rai sai kawo ta da na kira mana kowane irin rai kenan wa ma sawaha da kuma yadda ya daidaita ta a cikin halittarta za a ga halittar dan adam ya daidaita ta hannayensa suna daidai afafuwansa daidai komi ɗinsa ba za a ce wannan ya fi wannan ba ya daidaita shi na
فألهمها فجورها وتقواها fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha to sai ya kinsa mata ko fujur dinta ko kuma taqwa dinta mana ita rai din wata ka ganta tana da fajirci wata kuma tana da tsoron Allah shine ya kinsa mata fujuraha fajircinta wa taqwaha ko kuma taqwa dinta mana jin tsoron Allah sai ya ga wani yana da tsoron Allah wani kuma ba shi da shi sai ya ga wani musulmi ne wani kuma kafiri ne na'am قد أفلح من زكاها yace to kad aflaha man zakkaha haƙiƙa man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa daga zunubi ya zama ya tsarkake ta ya tsarkake kuma ransa din daga ayyuka marasa kyau yana yin ayyuka masu kyau to qad abla haqiqa wannan ya rabauta
وقد خاب من دساها wa qad khaba man dassaha man dassaha wanda kuma ya turbude zuciyarsa ya turbude ransa yake yin ayyuka marasa kyau to wa qad khaba haqiqa wannan ya tabe
كذبت ثمود بطغواها kazzaba samudu bi dagwaha samudu mana samudawa bi dagwaha da dagawar su ne kazzaba suka karyata annabi salihu annabin su saboda dagawan nan taran su da suka sawa kansu shine suka yasa suka karyata shi suka kibin sa na'am إذ انبعث أشقاها iz in ba su ashqaha lokacin da suka yi ittifaki suka taru suka tura ɗaya daga cikin su wanda shine kudaru wanda shine yafi dukkan shakawa cikin mutanen bayan ƙasa suka zauna suka ce ya je ya kashe wannan taguwa din
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها wannan shine ya kudaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina ali wataran yace ka san mutanen da suka fi kowa shaki- shakiyanci a bayan kasa yace a yace mutum biyu da wannan kudarun da wanda kuma zai zai dake ka da takobi a kanka ma'ana ya kashe ka ma'ana ya gaya masa haka da wanda ya kai sayyidina ali da wannan sune suka fi kowa shakiyanci a bayan kasa fa qala lahum rasulullahi naqatallahi subiya sai rasulullahi manzo na Allah shine annabi salihu fa qala lahum yace musu naqatallahi wannan fa taguwar Allah ce zaruwa ku barta a bayan kasa wasu biya ita ma tana da ranar da za ta sha ruwa barta ta sha dan da aka ce naku ne ku je ku sha ran shan ta ita ma ku barta su sha ma'ana an raba musu akwai ran da su za su sha akwai kuma ita- ran da ita ma za ta sha kuma daman su suka nema ma suka ce wai ya nuna musu mu'jiza shine sai aka bada taguwa din kuma ita zo musu ya kashe suka kashe ta ta zama a dalilin ta ne aka halakar da su na فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
Allah ya kafu ولا يخاف عقباها
to fa kazzabu sai suka karyata shi wannan annabi annabi salihu fa qaruha suka kashe ita wannan taguwa din mana da umurnin su suka hadu shi wannan kudaru shi yaje ya soke ta to fa dangama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya halakar da su aka turo ainihin malaika zai dauki garin sai sama da shi aka saukar da shi kasa aka halakar da su fa dangama alaihim rabbuhum bi dhanbihim mana arbaga alaihim aka rufe kansu aka halakar da su da saboda wannan zunubi da suka yi fasawa sai aka daidaita ƙasar bayan an kashe su ɗin fala ya kafu uba ko fala ya kafu ko da wawi ko da fa'i duka an karanta ubangiji da yi wannan mana ya musu sakamako ne gwargwadon abin da suka yi saboda haka baya jin tsoron ubaha mana wanda zai biyo baya akan abin da aka musu saboda abin da aka musu din shine wanda ya dace da su jaza'an wifaqan na alhamdulillah tazamu na wanda ake cewa duniya tana juyawa hadirin da ke juyawa muna da wuri daya ko kuma a duniya
kyau malaman falaki dai sun ce wai duniyan tana juyawa na amma wani abu ne wanda ilmi ne wanda wasu sun yarda da shi wasu kuma sun ce a babu tabbaci a kan shi saboda haka dai in ka yarda shi in baka yarda ba kuma shi kenan amma dai abu ne wanda ba nassi ne kai tsaye faɗi haka din ba na fatiha salatu masu neman addu'a a lafiya bukatun da bukatun baki ba alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد ونهدي الى صراط المستقيم
Amin.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون. الحمد لله Ba